الرحمن الرحيم سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا wannan sura ana ambaton jinnu ana aljanu jinnu nasibina aljanun da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya je da'ifa ma'ana mutanen makar suka yawa sai za ya yi to bari ya je ya ya wasanci mutanen da'ifa ma'ana riyashin nan shine ake ce masa da'ifa ko kuma riyashin to inda sa ake ce masa riyashin saboda gurin a lokacin wajen ne noma a kasar hijab ma'ana kasar saudiya to inda headquarter yake yanzu a lokacin wajen ne wajen noma sai za ka ce masa rauda riyadu jan rauda ta mana gurare masu ni'ima inda ake samun ai shuka to shine sai annabi sallama ya tafi wannan gari sunan garin da ma da'ifa ne akwai mutane a wajen to ya je muka wa'azi ba su karbi wa'azin ba to suka yi masa wauta to yana dawowa ya haɗu da wa jinnu nasibina din wannan aljanun suka zo suka yi masa mubaya'a suka karfi musulunci to daga nan kuma kuma dai aljanu aka suka ci gaba da karfin musulunci Sura fa wannan sura tana da ayoyi 28 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni qul ya rasulullahi ka gaya wa mutane uhiya ilayya kace ubangiji ya yi min wahayi annahu wahayin yadda yake istama'a nafarun min al-jinni wasu jama'a na aljanu sun ji labarin qur'ani to na farko ne faqalu inna samina qur'ana ajaba shine suke cewa mun ji karatu mai ban mamaki domin dama in an ce qur'anu karan karatu ne abinda ake karantawa sai ake ce masa qur'anu daga qira'a qala mufassiru mai tafsiri yake wa zalika fi salati subhi bi banni da sunnata Azala sallama ya yi sallah asuba a Banu Nakla. Banu Nakla nan mawdu'un baina Makkah wa Taifi waje ne tsakanin Makka da Taifa ne. Wa hum allazina zakaru fi qawlihi ta'ala sun zukiru kai. Sune wanda ubangiji ya ambata can a baya a fadin Allah ta da yake cewa yusarruna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana. Walamma hadaruhu qalu amsiku walamma qudiya wallaw ila qaumin munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وإن دي الجنون ورد حديثان حديثي قد أبيو سكزو في خبر الجن أشكل الأبار وانا الجنون حديثا أقول حديث ابن عباس أو حديث عبد بن عباس Abdullahi bin Abbas ya yi hadisi a kai, anna shayaɗina lamma muni umin istiraki sam'i, shaidanu yayin da aka hana su zuwa su je su saurari maganganun karatun mala'iku su kawo wa bokaye, da suna zuwa sai su hau juna wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan sai su yi sama, har su je can kusa da sama, sai su dinga sauraron abin da mala'iku suke yi, sai su dawo suna gaya wa bokaye ga abin da ake ga abin da ake. to da manzo Allah sallama ya kusa zuwa sai aka kauce wannan hanyar to da aka kauce ta waru mu bi shubi sai aka sace idan suka tattaru za su kafi din sai suka hau juna suka hau juna to sai irin taurari da suke fitowa inna wani lokaci kaga taurarwa ta fito da ƙarfi ta je ta sai ta je ta fata sai wa yanzu taurarin sai suka ta jifan wajen ce danu to in aka je su ce danu sai su fadi dama ce danu ya ce ce babbabin aljani shi ne kenan mana kafirin aljani shi ake ce masa kenan to wa musulmin aljani shi ko aljani ne to shine sai aka hana su wannan to da aka hana su ba sa samun zuwa su je su sato abin da suke satowa su kawo bokaye da suka ma fadi ko su su kakkare ma a cikin su raja'u ila iblisa sai aljanu suka dawo wajen shi shugaban nasu shine iblis din wa akhbaruhu khabara suka ba shi labarin cewa yanzu sama ba ta ba ba zai yi aje ba wa qalu suka ce haza li amrin hadasa akwai abin da ya faru abin da ya hana yanzu ba a zuwa sama in an je sama ma je ko su ake yi tafarraqu fi jami'i anha'il alamin daga nan wayannan aljanun bakatin aljanun sai suka rarraba suka watsa a cikin dukkan duniya sai kiranka yake gaya musu yace musu tafarraqu fi jami'i anha'il alamin ku watsu bana ku shiga cikin duniya ku yawo da tanzuru ma za a dafa fil ardi ku duba menene yake faruwa a doron kasan nan hatta wa haza har aka hana ku zuwa sama din wa tafarraqu sai suka waze wa ja'a nafarun minhum ila nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yusalli wasu a cikin aljanu suka zo suna wucewa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah wala ma sami'uhu yaqra'u al-qur'ana da suka ji ce yana karanta qur'ani har walu ila iblis suka buru suka kawo wajen iblis din wa faro suka ba shi labari ga ba sun samu wani mutum amma karatu yake ga abin da yake karantawa wa qala lahu sai iblis yake mutu lihaza unitu min as-samai wannan din ai wannan wanda yake karatu shine dalilin sa ne aka hana ku zuwa sama to wannan shine hadisi na daya kenan wal hadisi sani hadisi na biyu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wa qafa ana ashabihi ya tsaya wajen sahabbansa wa qala yake inna Allah arsalani ila al-jinni ubangiji ya aiko ni zuwa ga aljanu wa man yakhruju mai wa zai zo mu tafi mu je mu yi wa aljanu wa'azi kowa sai ya ce ku saka dal qawm sai mutane suka yi shiru ba wanda ya ce zai rikiya kullum kowa ya shiru faƙala hu ya sake cewa an aike an aike da zuwa ga aljanu zan je na mutu wa'azi wa zai zo ya rika ni mu tafi nan ma dai ka saka su su suka yi shiru faƙala hu sali zata manzala sallama ya sake faɗin wannan kalma ta uku yake to an aike ni wajen aljanu wa zai zo ya rika ni faƙala abdullahi bin mas'udin abdullahi bin mas'udin zai ce ana ni zan rika ka fakara jama'a ko manzo Allah ya fitar da shi da Abdullah bin Mas'ud hatta ata naklatan aka zo wajen wata dabiniya bijiyar dabino fa qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa qala lahu la takhruj min hadha al-khati hatta arji ilayka da aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi sai wani zane haka ya kewaye sai shi Abdullah bin Abbas bin Mas'ud ka shiga cikin wannan kewayen karka fita sai na zo sai na zo na same ka ma'ana in yana shiga wannan kewayen ba abin da ya isa ya shiga wannan kewayen balle ya cutar da shi eh shi kenan sai shi ko manzon da sallama zai ya cutar da su aljanu to shine yace maza kar ya fita sai annabi ya dawo fa zahaba rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya tafi qala ibn mas'ud ibn ibn mas'ud yace fara'at rijala yanziluna ka'annahum rijalul fursi sai naga naga mutane wasu mazaje suna ta sauka suna ta zuwa wajen annabi gashi ina ganin su suna nan kaman mutanen farisa rijalu yazhimuna hatta tawara anni rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutanen suka yi ta taruwa suka yi ta haduwa da suka yi yawa sai da suka mutar min da annabi ma ya daina ganin sa ya dawo yana tsakiyar su to yace wasa mai to akwatan sai na ji muryoyi daban-daban wadda jaran na yi ta jin wasu kururuwa a wajen waɗannan mutane. Wa fito ana azhaba, an na zo ma in fita wannan zanen in gudu a ta ɗallabu Rasula sallallahu alaihi wasallama ba in gudu ba in je in nemi na annabi yake. Ko mana a ma ƙara li abinda annabi ya gaya mini sai ya yi hara ni. Ya ce min ba karka fita nan wannan zane. Sai na dawo. Domin da ya ce karka fita ka ga bai kawata ya fita ba. Ya ce sai na haƙura. Bai fita ba. Shi ne la ta kafin hazar haƙƙi. kar ka fita daga wannan zanen ko baqitu sai na zauna ban fita ba ko baqiya ma hum ya zauna da su wayannan mutanen hatta salla bihim subha har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sallah asuba su wayannan aljanu wa raja sanan ya dawo wa qala law ayta wa aratta an takhruja ilayya da ka so ka ce za ka fita ka zo ka same ni ko law karaita la talqani illa fi yawm al-qiyamati da ka da wajen nan to ba za ka sake ganna ba sai tashin kiyama domin za su ɗauke ka dama zanen suke tsoro tunda annabi ne ya zana zanen ba wanda ya sai tsallaka shi ya ji ya taba shi amma yana barin zanen to shi kenan kori a jami'i ya kauce shi shi kenan ya tafi kenan ya ce to da ka bi da ba za mu sake haɗuwa ba zai da tashin kiyama ula'ikal jinnu ya ce ai waɗanda ka gani mazajen da kaga suna ta sauka din nan ba mutane bane aljanu ne istami'ul qur'ana ko istama'ul qur'ana sun ji qur'ani ne wa amanu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da annabi kuma sallallahu alaihi wasallam qalu law suka ce wa man anta ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye kai da suka suka zauka suka zama manzo suka tambaye shi kai waye ne sai ce musu rabbana sai ce rasulullah ni manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce masa man yashhadu laka wa zai shaida maka kai annabi ne balle mu samu imani kala sai ci tilka shajar wancan biciyar wannan biciyar dibinon nan ita ce za ta ke da cewa ni annabi ne sun makara sai yace ta alayya shajar su ke biciya zo ba ga mata shajar su sai biciya ta taso ko matabbiya misaliha da ita da rassan ta gaba ɗaya suka taho ta taka au tana tafiya ma'ana tana kamar mai sujjada haka tana tafiya su a ƙasa hatta masal nan hatta masalat bai da dai rasuli sallallahu alaihi wasallama har ta zo gaban annabi sallama sai ta tsaya wa qala la sai annabi ce mata man ana ya tambayi wannan bikiyar waye ne ni qala ta ce ashhadu annaka rasulullah na ce da kai innan manzon Allah ne fa amana jinn kullan duka ajalin da suka ga wajen sai suka yi imani dama suna neman shaida kuma sun samu sai suka yi imani a take ورجعوا ينذرون قومهم sai suka da koma can yojin jama'a su suna musu gargadi mana suna musu wa'azi to ya tsona mu ilal islami suna kiran sauran aljanu ku zo ku musulunta ga wanda ake nema ya zo dama muna jiran annabin karshen zamani to Allah ya kawo shi gashi nan zuwa ta imani shine ta suke cewa walamma hadaruhu qalu asitu walamma qudiya wallau ila qawmihim munzirin suka je suna wa'azi wa mutanen su qalu suke gaya mutanen nasu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mun samu wani karatu wani littafi an saukar da shi bayan attauran annabi musa wannan littafi ya hadi ila alhaqi yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ya qaumana ajibu da'iyallahi ya ku mutanen mu ko sauran aljanu ku zo ku amsa kiran Allah Allah ne ya aiko wannan annabi ya aike shi wajen mutane kuma ya aike shi wajen aljanu inna ajibu da Allah wa aminu bihi ku zo ku yi imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum duk wanda ya imani da wannan annabi Allah zai yafe masa zunubansa wa yujirkum min azabin alim kuma Allah zai kiyaye shi daga azaba mummuna mai radadi wa man la yujid da'iya Allah wanda yake amsa wa kiran Allah fa laysa bi mujizin fil ardi anan doron kasa ba zai tsere wa Allah ba mujizin fil ardi wa laysa lahu fa laysa mujizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ko ba shi da wasu wanda za su taimake shi da ba shi da azabar Allah to irin su wanda suka bi amsa wa Allah suka bi amsa wa annabinsa ulaika fi dalalin mubin su ne suke cikin bata abinda aljannu suke gaya mutanen su kenan ya kawo mana ajibu da iya layi shine kiran da suka yi sauran aljannu kamar ta kaddama kamar yadda ya zo fi suratul ahqaf a cikin suratul ahqaf wa sa'alu rasul sallallahu alaihi wa sallama an nafaqata suka roki manzo Allah sallama ya sama musu yadda za su yi samu su rayu abincin su kenan wa adahum sallallahu alaihi wa sallama al'azma wal bara manzo Allah sallama ya ba su kashi da yake aljani shi kashi yake ci eh shi aljani ba ruwa da abinci sai an ci abinci ya dauki kashi ya tsuntsuna shi kenan ya koshi sai ya ba shi kashi tuwa ya ba su kashi wal ba'ara da kuma kashin dabbobi eh, kashin raguma da kashin bare- ba- bareyi Eh, to su dama su ne abincin su za a kala banu adama allahama idan yan adam suka ci nama wa tarakul izama suka bar kasuwa kasaha allahu lahaman sai Allah ya kawo kashin nama irin wanda ya zai dace da aljani kai in ka zo ka ga kashin ba za ka ga naman ba amma Allah ya riga ya manna wani nama irin wanda zai dace da aljani to shi ne aljani kuma zai dauka ya wa zalika da amul jinni wannan shine abincin aljanu wa kazalika farul hayawanati haka ma dabbobi idan suka yi kashi to wannan kashin dabbobin yarjiwa alafan li hayawanati dabbobin aljanu kuma kashin dabbobin mu shine zai zama abincin dabbobin aljanu sai Allah ya canja shi ya mai da shi irin ciyawar da dabbobin aljanu suke bukata sai su ci shi wali hadha wa na rasul sallallahu alaihi wasallama ay yasdiba ahadun bil azmi aw bil ba'ri lianna fihi haqq al jinni manzala sallallahu ya hana idan mutum yayi najasa to kar ya share najasa najasa da kashi kashi abincin wasu ne kuma kar ka dauki kashin dabbobi nan ma dai ka tare da jaka da shi saboda shi kuma abincin dabbobin aljanu ne akwai hasin aljanu ne to hadisan hadisan suna da yawa in kai za mu karanta sun ba za su isa lokacin namu ba gaba ɗaya ba zai iske su suna da yawa to amma dai a kan aice an tace hadisan ga sunan suna da yawa akwai hadisin ahmad na abdullahi bin mas'udin dai yadda ya faɗi komai da komai yadda ya faru to suna nan hadisan suna nan to shi ne ba za a rasu sallama na mu kala ta ala ubangi je ce kul ya rasulallah ya muhammad ka gaya wa nasu mutane ka ce uhiya ilayya an aiko mini ukbirtu bil wahyi an bani wahayi min allah ta'ala daga ubangiji madaukakin sarki annahu yadda lamari yake ma'ana wahayin da aka yi mini استمع نفر من الجن نفر وسط جماعة من الجن الجنو استمع لقراءتي سورة سورة قراتونا سنة جن نصيبين حقا كيشي متو الجنو نصيبين وجن نشين سنة وجن نصيبين دي هما قدية تاني الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير شعور بهم سنة yadda muka faɗa a farko ɗaya din shine manzon sallama yana sallah ba tare da sun sani ba suka saurari sallar suka zo suka kame shi wannan ma mun umina samari da aka hana su sauraron mala'iku a sama da dallabo da sawabi suna neman menene yasa aka hana aljanu zuwa sama wajen da nabiya sallallahu alaihi wasallam ya salli suka samu manzo Allah sallama yana sallah kuma yana karatun Qur'ani ya garau yana karanta Qur'ani a cikin sallah wa akhbarahu Allah bil wahyi anna jinna yasma'u li qira'atihi Ubangiji ya gaya wa annabi cewa karatun da kake yi aljanu sun saurare shi. Hadhihi hiya al-qadiyatu al-ula wannan shine dai qadiya ta farko wa sani ta biyu kamar yadda aka faɗa lamma boye ta irin jinni yayin da aka aiko annabi zuwa ga aljanu na ya je ya same su. Kamar yadda muka faɗa ya tafi da Abdullahi bin Mas'ud har ma ya killace Abdullahi a cikin zane da yayi. Wale ya za ka alamu saboda haka nan za ka sani ma fi tafsirin mufassirin min zalati qadamin shi wancan mai tafsiri ya akwai inda inda tafsirin nasa ya ya kuskure kissa to dai ko shi ma dai kokari yake yi ya samu ya faɗi kissar in ma mutu ya yi kuskure a abu to dole a dama manin ta hada fa asaba wala huwa ajrani kuma ni ta hada fa akhra wala huwa ajru wahidu idan mutum ya yi kokari yana neman gaskiya to sai ya yi kuskure sai ya samu ya dace da ba shi lada biyu kaladan neman gaskiyar kaladan samun ta idan kuma yayi kuskure sai a yaza masa kuma a bashi lada daya to shine fa kalu sai suka ce daga min suka gaya wa mutanen su lamma raja wuya inda suka dawo daga wajen manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama suka ce inna sami'na mun ji qur'anan karatu ajaban mai ban mamaki yata ajabu yuda ajabu minhu fi fasahatihi ana mamakin irin wannan karatu fasahar karatu Qur'ani shi duk inda aka karanta shi wanda ya san shi da wanda bai san shi ba sai yayi mamaki saboda magana ce ba magana mutum ba ce wanga zarat ma'ani ga yawan ma'anoni irin na Qur'ani idan ka karanta kalma daya kace za ka fasara ka sai ka kare littafin duniyar nan gaba ɗaya ba ka gaba fasara wannan kalmar ba in dai ƙur'ani ne ba ga yadda zalika da wani wannan to wannan karatu da hadi ila rusdi yana shiryarwa zuwa ga gasda zuwa ga shari'a ma'ana duk wanda ya ji shi zai shiri zai imani ya da'o ila imani wannan karatu yana kira mutane zuwa ga su imani wasawabi da kuma dacewa wa amanna bihi aljanu suka ce da muka ji wannan karatu kawai sai muka yi imani da shi nahnu amanna bi zalika alqur'ani mu dai in ji waɗannan aljanu suka ce mu dai mun yi imani da wannan alqur'ani to kowanne ne suna faɗin a aljanu su kaza ne su kaza ne ba wanda ya san ya kace su sai Allah ka je Abdullahi bin Mas'ud ne yace sun zo ne suka yi ta kewayewa idan suka rubuta Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan suka ce mun yi imani da wannan Qur'ani kuma walan nushrika bi rabbina ahadan ba za mu sake haɗawa Ubangiji da wani abu ba, ba da yau bayan yau mun yi imani nan, to mun zauna muminai kenan. To daga nan aka samu aljanu muminai, kuma aka yi ta imani aljanu suke ta imani har ma muminan aljanu sun fi ma muminan mutane yawa. Da yake da masu aljanu sun fi mutane yawa. To shi ne, wa'innan.
وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا إن أنكرت هذا وأنه an arabta shi akan annahu sama na faro duk annan annabi haka za a tafi da tafiya da sarsuwar ta kare duk za su za su tace wa anna wa anna wa anna saboda an arabta su akan annahu qul hiya ilayya annahu sama to wannan annan sauran annan duk suka bi to shi za shi asimu ya karanta da haka a riwayar hakku shi kuma ka warsu wannan nafi'u ya karanta da wa innahu in ka karanta da wa innahu kuma nan kuma maqulul qawli ne in ka ce kul kaza to maqulul qawli za ka yi wasa kisra to nan ko sai wa innahu wa innahu shi ko sai tafiya da innahu yadda karanta dai an samu qurra'u ma'ana an samu wanda suka yi karatu da annabi da an samu wanda suka yi karatu da inna dama duk duk qur'ani unzila alquran ala sab'ati ahrufin manzala sallama yace an saukar da qur'ani akan lungomi guda bakwai. To waɗannan lungomi guda bakwai to sai masu aka samu ƙurra wanda suke karanta Ƙur'ani an samu mutum bakwai. Akwai a Makka akwai tsari ke sunan Abdullahi Kafir. A Madina akwai tsari ke ne Nafi'u wanda muke karatu da karatu. A Kufa akwai ƙurra har guda uku. akwai aliyun kisa'i akwai hamza akwai asim sannan a asiriya shine damaska kenan damaska akwai abul ala'i akwai wannan akwai basra basra shine abul ala'i to damaska kuma akwai abu amri al-yasubi wa'annan mutum bakwai sune wanda duniya ta yadda da karatunsu duk sun kowa ya karbi karatunsa wajen ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wanda suka karbi karatu wajen annabi kai tsaye to saboda haka in kaji wacce yayi karatu kaji wacce yayi karatu kaji kamar sabani babu sabani da shi duk an saukar da shi da haka wata rana sai na Umaru ya shiga masallaci ya samu wani yana karatu yana sallah sai ji yana karanta Qur'ani sai sai na Umaru kawai sai ya ji karatun da wannan yake karatu ba irin nasa bane ba irin wanda ya sani bane kawai sai ya tafi wuyarsa ya ce mu tafi wajen annabi za ka bata wani qur'ani ya shafo shi suka taho da suka zo ba ce me ya faru ya ce ai wannan naji yana baka qur'ani sai ce sake shi da ya sake shi ya ce to mutum mutumin ya ce wa mutumin to ka karanta mutumin ya karanta yadda za a ce sai na umar ya ji yana karatu annabi ya ce haka za a unzira haka aka saukar da wannan surar ya ce umaru kai kuma karanta naka sai na umaru shi ma ya karanta naka sai annabi ya ce haka za un bilal ai haka aka saukar da sura ce kaga duk an musu ayyadda musu cewa duk karatun su daidai ne sai ce inna ma unzila alquran ala sab'ati harfi an saukar da qur'ani nan akan lumomi guda bakwai a cikin Qur'ani ya ga kauce akan lugomi guda hamsin na Larabawa. Larabawa luga daban-daban mana yaren Larabci, nan ce yare mana Larabci yare ɗaya ne, amma yana da kaloli daban-daban, mana akwai wasu kalmomi wanda wannan waɗannan mutane suna amfani da wannan kalma waɗancan kuma ba irin da suke amfani da ita ba. To an samu guda hamsin kamar yadda Abdullahi Gondo ya kawo a cikin littafinsa miskawo tafsiri ya ce lungogi guda hamsin ƙur'ani ya sauka da su amma a cikin su akwai guda bakwai guda bakwai ina su ne shahararru akwai lugan ƙuraishawa mutanen makka dangin manzo Allah kenan sallama akwai lugan banu harisin akwai lugan banu huzaili akwai lugan mutanen yaman akwai lugan banu asadin akwai lugan banu tamimin akwai lugan banu hawazi wayan nan guda bakwai su qur'ani ya fi sauka da lugan su to jiya ta qur'ani su ma'ana in kana karanta qur'ani da lugan su wani kana karanta qur'ani kowa daga cikin su zai ji kaman a lugan su ne kawai aka sauka da qur'ani sai an je wani waje in ya ji wata kalma sai ji bai santa ba ba lugan su bane lugan wa'ancan wato haka qur'ani ya zo to saboda haka yake tafiya kuma haka ake karanta shi wayannan mutum bakwai qurra'u da Abdullah ibn Kathir din da Nafi'u din da Asimu din da Hamza Ali ibn Kisai da shi eh wannan yiwa da Ali ibn Kisai da shi Abu Amr al-Yasubi da Abdullah da Abdullah ibn al-Ala'i Abu Amr al-Ala'i wannan Abu Amr al-Yasubi shine na Dimishka na basra kuma abu abdullahi wa abul ala'i sunansa eh abul ala'i shi wancan abdullahi ibn amir ne wannan kuma abul ala'i ake ce masa shine na basra wannan mutum bakwai kowa sai ya karanta da mutum biyu wannan mutum biyu to su ne suka ɗauki riwayoyin sai sa a cikin karatu sai ka samu a cikin karatun qur'ani na ƙira'a ɗaya sai ka samu riwaya ta bambanta. Misali na biyu, da ake karatu, da aka fi yawaita karatu tsanar yamma da majiya, yana da almajirai guda biyu. Ɗaya ana ce masa ƙalun, ɗaya kuma ana ce masa Usman. Usman din nan shine ake ce masa warshi. Warshin nan, shi malamin nasa ne ya sa masa sunan warshi. Usman shine sunansa. To amma da yi karatu ya iya karatu sosai duk abin da aka gaya masa ya iya sai malami shi kai kai ka bada zunzu duk abin da aka gaya masa ka bada daura ka ce dauka kake to sai ya mai da shi warsho to sai ya ji yana son sunan fiye da sunan sa na asali to shi to zaka ji karatun qalun da karatun warshu wani lokacin sai ka samu dan bambanci gaji ko malamin su ɗaya ne da wannan duka saboda a fara wa mutane duk abin da ka duk wanda ka karanta a cikin waɗannan Qur'ani ka karanta eh ko baka da matsala Qur'ani ne tabbas haka Allah ya kafa da daga manzon sallama duk makaranta Qur'ani nan gaba ɗaya su kowa qira'atu annabi yayi karatu da wannan qira'a eh a zamanin manzon sallama ta umar da Qur'ani haka mu wanda suka hada Qur'anin gaba ɗaya suka haddace Qur'anin suka hada shi kawo mutum tara wayannan ka kowa ya hada Qur'anin gaba ɗaya ya haddace manzo sallama yana to wasu kuma bayan manzo sallama aka yi tahadda amma wanda ya haddace annabi sallama yana nan suna tare da shi mutum tara akwai mai rubuta masa Qur'ani shine Zaid ibn Sabit ya hada Qur'ani gaba daya da shi yake rubuta wahayi akwai Ubay ibn Ka'ab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya karatun Qur'ani akwai wannan akwai Abu Ayyub al-Ansari mai masaukin manzo Allah sallallahu a Madina akwai Abu Zaid al-Ansari akwai Mu'adh ibn Jabal akwai Abu Darda akwai tamimu jari akwai usmanu afana akwai ubada bin musabi wayannan mutum tara kowa ya hada qur'ani gaba daya amma sauran sahabbai akwai wanda ya haddace qur'ani amma akwai akwai ko aya daya bai same ta ba ba wai bai yi hadda ba a bai samu ita bane bai samu wanda ya karanta masa ita ba saboda kaga babu ita a cikin karatun sa akwai wanda kuma ya haddace amma ba shi da falaki da nasi babu su bai ji su ba bai same su ba sai ran da za a hada qur'ani sai na abubakar an yi yakin farko wanda ake ce masa harbul yamama yakin musailima din nan to da aka yi wannan yakin sai mahaddasa alqur'ani suka rasu da yawa to shine sai aka ba da shawara sai na umar ya fara ba da shawara cewa ya kamata a haɗa ƙur'ani nan waje ɗaya kuma a rubuta shi kar a rasa shi yadda yaƙin nan ya kashe mana ma da sa'ar ƙur'ani ya ka sake wani yaƙi suka ƙare haka to za a rasa ƙur'ani sai na umar ya kawo wannan shawara ya faɗa wa sai na abubakar sai na abubakar ya ce to yaushe annabi ma ya dawo za kawo mana bidiya annabi ai bai kada qur'ani a zamanin sa bai ce kuma bayan sa hada ba wannan so kake ka kulkullo wa mutane da wata bid'a da babu ita ni dai ba da ni ba idan sai na mara shi to shikenan Allah ya fahimta da kai da ya fahimta da ni sai na mara ya tafi dama suna wajen yakin an ta an gama yakin an dawo kowa suna sansani haka kowa yana cikin haimarsa inda ake hutawa sai na mura kawo wannan shawara sai na bakar shi ne ba zan yi ba abinda annabi bai yi ba bai ce ayi ba ba zan yi ba sai na mura shi kenan Allah zai farsu da kai Allah da ya tusa mini wannan zai tusa maka shike sai na mura ya koma yi masa jira hay masa sai na bakar yayi tunani ce kai gaskiya shawara Umar nan ta da kyau ina Umar ne mu aka ne mu sai na waro sai ya ce to wannan shawarar da ka kawo ni ma gaskiya ta shige ni kuma na gamsu da ita amma ka je ka nemo Usmanu da Aliyu ka gaya musu mu ji me za su ce da ka je ka gaya sai da Usmanu shi ma da jin Qur'ani da ce ila yau shi ma annabi yadda za ku kawo mana bidiya sai sai na mare yadda Allah ya san da mu kai ma za ka fahimta ya je ya samu sai na Aliyu ga shawarar da muka yanke da ce yaushe annabi ma ya bar duniya da za ku zo ku je za ku kawo mana wata bidiya da mu sani ba ita yadda Allah ya fahimta da mu zai fahimta da ya dawo wajen sai na abubakar sai ya ga Usmanu da Aliyu sun zo suka ce gaskiya shawarar ta yi to yanzu an amince da ita to yanzu a je a nemo wanda yake rubutawa annabi Qur'ani aka je aka nemo Zaid ibn Thabit Zaid ga abin da muka tawarta Zaid ya Qur'anin ne za ku fara wasa da shi don annabi ya tafi to ku yi ni dai bana ciki sai je ka kai ba za ka fahimta shi ma ya tafi bai jima ba sai ya dawo da ce gaskiya shawara ta yi to tunda ta yi yanzu an samu sai na Abubakar ya amince sai na Umar ya amince sai na Usman ya amince sai na Ali ya amince zai dinga sabiti mai rubuta Qur'ani ya amince ya gama to yanzu ya za a yi hada Qur'ani to a lokacin babu takarda ana rubuta Qur'ani ne a fata fatar barewa fatar akuya fatar tinkiya fatar rabuni da kuma wasu kuma suna rubutawa a jikin sassage idan aka sassaka bidiya to sai in mutum ya ga tana kan fadi sai ya rubuta abin da yake so ya karanta a jiki to Qur'ani da yana wawatsa a jikin mutane sai aka ce da abin da za a yi kowa ya kawo karatunsa da ya sani ya tabbata annabi ya taɓa karanta wannan karatun a matsayin Qur'ani a kawo shi a hada to kowa in ya kawo in ka kawo karatunka ka karanta ka ce wannan na ji dubatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to an ji amma waye da waye sai da shaidunka waye zai maka shaidan cewa tabbas ka ji wannan karatu wajen annabi sai ce wani da wani sai nemo wani da wani kun taba jin wannan karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh tabbas mun taba ji rannan muna tsaye annabi yayi wannan karatu ko muna waje kaza annabi yayi wannan karatu to a to shikenan an kawo shi tunda sahabbai duk arzai ne yarda dole shikenan za a haɗa karatun a cikin qur'ani to shikenan haka aka yi ta haɗawa aka yi ta haɗa qur'ani aka yi ta haɗawa wani to ana na ana cikin haka wani sai ya kawo karatunsa da ya kawo sai aka ce masa waye da waye za su yi maka shaida sai shi da mutum ɗaya ne waye shaida taka yake Kuzaima a ce a nemo Kuzaima Kuzaima da ya zo aka ce Kuzaima ka taba jin annabi yayi wannan karatu yace ya taba ji ka ce to ai kai kare ne ka nemo wannan biyu shi shi a shi bai da wata shaida da shi da Huzaima ne kawai sai Huzaima ya ce a ni annabi ya maida ni shaidan mutum biyu saboda haka wata rana manzo Allah sallama ya je kasuwa ya sayi raƙumi zai tafi gida wajen Bayahude to sai suna tafiya sai aka yi ta taya yau bayan annabi ya ce masa zo mu je gida in baka kuɗin ka tunda mun gaba ciniki Bayahude ya ce to Bayahude yana riƙe da raƙumi manzo Allah sallama yana gaba Bayahude yana bi can sai aka yi ta taya raƙumin fiye da yadda annabi ya tsaya sai Bayahude ya ce ni fa in ba za ka sayi raƙumin ba zan sayar annabi sai baka yi saka sayar ba mun riga mun gama ciniki baka yi saka sayar ba a an yi ba ciniki muka yi ba cewa kai in zo gida mu yi ciniki ai daga ran maka san kai yake yi ba ai ciniki ba ce baka zo gida ka biyi kuma ka ka bar kafuwa ka zo ka biyi mu je gida yi ciniki ai ciniki a gida ake saya ba fa kafuwa duke da suna cikin wannan sai ko zai mai bullo sai ko zai mai cewa bai me yake baruwa ba ya hude ce ni ya ce ni in zo gida in same shi a gida mun yi ciniki kuma ya ce yanzu ya ce a shi bai yadda ba mun yi ciniki manzo Allah ce ba haka muka yi ba yadda muka yi na saya ne saura ya karbi kuɗi na ce masa kuɗi suna gida ya biyo ni gida in ba shi kuɗinsa sai ku zai mai ce gaskiya ne haka annabi ya fara kafin shi kawai sai bai hude ya ji tsoro sai ya bi ya je aka ba shi kuɗinsa bayan ya ɗauki matsala ce ku zai wa baka ran muka yi ciniki kuma ka zo ka ji kai shaidan cewa haka muka yi ni ce rasulullahi ina nan ne lokacin lokacin da Allah yake aiken ka wajen mu ina nan ne kuma na yi da abin da ka kawo abin da ka faɗa Allah ya gaya mana cewa baka ƙarya saboda kana tabbata yadda ka faɗa haka yake annabi ce daga yau na mai da kai da mutum biyu shi ne zai ce da aka shigar da wannan karatu to sai aka rubuta qur'ani aka ce to wanda da yake ka rubuta qur'ani ya hada shi aka hada zai zai rubuta qur'ani sai aka rubuta qur'ani daya to akwai wasu kuma wani kamar sai na aliyu yana da kusan qur'anin gaba ɗaya ma a hannunsa amma shi qur'aninsa ayat da ta fara sauka ita ya fara rubutawa wacce ta biyo ita zai biya da wacce ta biyo ita zai biyar da haka qur'ani yake gaba daya qur'ani ya fara da ikra bi rabbika allazi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq ikra wa rabbuka al-akram allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam dike ran daga nan sai ya yi wal muzammilu kum al-layla illa qalila sai ya yi wal mudassiru sai wa an zai ya kala agrabi to haka qur'ani na da yake har daga ƙarshe aka kawo ayat ƙarshe aka kawo ayyuka qadlakum dinakum sannan aka kawo wata koyo man tulja wannan fi lallahi qur'ani ya rike rufe da haka sai aka ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba gaya mana duk azumi jibril yana sauka ya zo sai musaffan qur'ani da shi ma'ana jibril zai zo sai musaffa na qur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma yadda ake musaffan ba yadda aka sauka da qur'ani ba za a faro daga bakara ne zuwa da haka suke karatu shekarar da manzo sallallahu alaihi wasallam zai koma wa familinsa da jibrilu ya zo cikin azumi to qur'anin sau biyu suka yi musaffarsa suka sauke shi da shi da annabi da jibrilu aka ce tun da annabi ya ce qur'anin haka yake kuma ya gaya musu cewa qur'ani daga bakara zuwa nasi haka qur'ani yake a can baitul izzati inda aka dauko shi daga lauhul mahfuz kai aka kawo shi can baitul izzati sama ta farko to tun da haka yake a can alawu mahfuz ma haka yake to har qur'ani yadda annabi yake yadda yake shi ne aka haɗa ƙur'ani aka rubuta wannan ƙur'ani babu digo babu wasali kawai haka kawai zane ne kawai ba digo ba wasali to sai aka ɗauki littafin aka kai shi a ina za a ajiye shi aka ce a kai wa matan manzo Allah sallallahu alaihi sai aka kai aka je aka ajiye shi can ya zama shi kaɗai ne ƙur'ani duk wanda yake neman wani abu dole ƙur'ani za a karbo a zo a duba aya in mutum ya karanta in aka ji karatun bai daidai ba a karɓo wannan Qur'ani. To ka ake tai ana yi ana yi wannan Qur'ani sai zamanin sai na Usmanu. Usman da yake hafizin Qur'ani ne sai ya rubuta Qur'anai shida. Da ya rubuta guda shida sai ya ce to ɗaya a kai shi Makka. Ɗaya a kai shi Kufa. Ɗaya a kai shi Busra. A lokacin babu Bangadaza, Bangadaza ba ta dare ba. Amma akwai Kufa akwai Busra. a kasar iraki kenan ɗaya a kai shi dimashka ma'ana siriya kenan ɗaya a kawo shi misra haka aka rarraba qur'anan to qur'anin gidan annabi ya fito a bashi a gidan manzon to shikenan qur'anai sun yi yawa amma duk babu digo ba wata haka qur'ani yake to ana nan ana nan zamanin sayyidina aliyu to sai wani ya zo yana karatu a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi Madina da ya zo yana karanta Fatiha da ya karanta Maliki Yawmiddin sai ce maimakon iyaka na abudu wa iyaka na tsayin za ka jana cewa a taka bi abdin wa a taka bi tauhid to ba digo duk inda ya samu zai diga kawai iyaka ya mai da digon ya in ta koma sama an ya koma taka na abudu wannan nunin an mai da shi kasa ya koma bi wancan wancan bi abdin kenan dan ma iyaka na biyu ma ya koma a taka nasta'inu in ka dauki wannan nunin ya koma kasa ya koma bi ai bisa ina ta dinka kamar da ita ba aka ce kai wannan kuma ai qur'anin zai bace karatu qur'anin zai lalace to shine sai aka gaya wa sayyidina aliyu an fara fata qur'ani sai ya kira almajirinsa wanda ake ce masa abul aqwadi du'ali to shi ya musulunta ne kuma ya dawo ya zauna gidan sayyidina aliyu ya ta karatu a gidan sayyidina aliyu gidan ma ba sahabi bane to shi ne sai na Ali ya ce masa to ka je ka wannan Qur'ani ka ɗauke shi ka yi wa mutane alama duk inda digo yake ka yi alama in digo ɗaya ka yi zane ɗaya in digo biyu ka yi zane biyu sana aka samu ba aka samu nun nun mai da aka samu ka aka samu ka shin mai ruwa da sauransu da duka aka yi to abu da dole shi wannan aiki bayan ya yi wannan ya gama sai sai a sai sai ba ne ya ce masa to ai manzo sallama yana cewa qur'ani juz'i juz'i to sai sai ya juz'an da qur'ani izo biyu duk izo biyu juz'i ne duk izo biyu juz'i ne juz'i talatin kenan aka ce to juz'i talatin din ma'arifa shi shine aka mai da shi izo izo duk wannan ablar wadin sai wannan aiki sai ya sake raba kowane izo sai ya raba shi a kashi biyu nisfu da nisfu ma'ana rabin izo da rabin izo to wannan rabin ma aka sake raba shi biyu shi ne ake samun rubu rubu'i da rubu'i kenan sai aka sake raba rubu'in ma to sai ake to rubu sai ya koma sumun a samu sumun a samu rubu'i a sake samun sumun sumuni a samu nisfu a sake samun haka aka yi ta yi to Qur'ani gaba ɗaya sai aka ajiye shi da zai duniya za ta amfana da shi duk wannan aiki an yi shi ne da yarda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Qur'ani sai da shika na'am kaga dai na sanin dan ne shirka rabbina ahada wa annahu yadda lamari yake ta'ala jaddu rabbina ta'ala ubangiji ya daukaka jaddu rabbina arzikin ubangijin mu ta'ala ya daukaka tana zaha jalaluhu girman ubangiji ya zarkaka wa azamatuhu da girman ubangiji ya zarkaka ya wuce amma su bai ne abin da ake danganta masa Allah ba da in aka danganta masa da ba shi da shi aka danganta masa mata ba shi da shi aka danganta masa aboki ba shi da shi ba shi da kowa sai ubangiji mattakaza sahibata bai riki mata ba bai ce wanke mata sa bace zaujatan ba shi da mace wala waladan ba shi da da mustahilun wannan kwararre ne ga Allah mustahilun haza wannan ya koru ga ubangiji mai buƙatar mace wanda yake son mai ɗaya kewa ne. Allah ina roƙar ɗaya kewa. Saboda ka ba ruwansa da mace. Mai buƙatar ɗa wanda yake buƙatar zai girma ne ya tsufa ya nemi taimakon wani. Kan ko zai taimake shi. Allah ina roƙar da taimako. Saboda ka ba shi wajen nan duka. Wa annahu yadda lamarin yake. Kana ya ƙulu sabihuna in ji aljanu. suka ce wawayenmu mana wawa a cikinmu ya kasance yana cewa jahiluna jahilinmu wanda bai san addini ba bai san Allah da annabi ba yana faɗin shaɗaɗan wata magana ta ƙarya mana yana zarcewa alallahi game da sifofin Allah ana son musulmi ya san Allah ya san sifofin Allah sai Allah tabaraka ta'ala sifofin da ya zuwaita kansa su kaɗai ake zuwaita masa duk abin da yake na ƙaso ba Allah baya tare da shi Allah yana da sifofin da ba wanda yake da sosai shi yana da sifofi shine azali wanda ba shi da farko shine abadi wanda ba shi da ƙarshe to sannan kuma in Allah ya ce sunansa Ar-Rahmanu to ko wani an ce masa Abdurrahman to bawan Rahmanu ne idan an ce Allah Ar-Rahimu aka ce wani Abdurrahimi bawan Rahimu ne saboda haka duk suna inna Allah ne to ya ka danganta shi ya sa masa Shehu Usmanu dan gode Allah ya kara masa yarda yace haramun ne in aka ambaci yaro da abdul kaza a cikin sunayen Allah a cire wannan abdu a dinga gaya masa sunan Allah haramun ne kamar yadda da kuna ne suke yi idan suka yi abdul gadi sai su cire abdu su dinga sai da jadin abu ne su canja ma sunan gaba da suke yi maimakon kadir kadir suke cewa a huta ba abdul gadi ba ne irin waɗannan kuma shehu kuma yana cewa idan ka sawa ɗanka suna ko sunan manzon Allah ko suna daga cikin sufofin Allah ko suna dai kake wanda kake neman albarka da shi to kar ka yi masa laƙabin da ya rabu da wannan suna in kai laƙabin da ya rabu da suna shi ke ka rabu da suna sunan ba zai haushi ba ka sa sunan ɗanka Muhammadu to in kana so ka yi masa laƙabi akwai Aminu akwai basiru akwai mubashiru akwai naziru akwai habibu su surayen annabi ne ka nemi sunan da ya dace da muhammadu kasa amma in ka ce masa babba ba sunan annabi bane wanda ka daina cewa haka a samu da sunan da za a hada masa wanda zai dace da wannan sunan nasa to shi ne muluwan suna zarcewa fil kadri a cikin ƙarya bi wasuhi saboda sifaita Allah bi zalika da sifofin da ba su dace da shi ba tabaraka ta'ala ubangiji ya tsarkaka ya girma sifofin sa sun wuce a ce za a yi musu za a za a canja musu ba a canja sifar Allah sai sifar Allah yadda ya faɗe ta haka za a faɗe ta kuma haka za a yi imani da ita dole ne in kai musulmi ne kai imani da Allah nan yadda yake haka yi yawa karka ɗauko wata sifa ta mutum ko ta wata halitta ka raba ta ga Allah Allah ba shi da wannan sifa wa in kuma kaga wata sifa Allah ya arawa wani ita kuma sunan Allah ne kamar Allah shine alganiyu wani sai shi masa mawadaci sai aro aka ba shi sai akwai ran da sunan babu shi da kafin ya samu wannan arziki ya samu wannan wadatar ai da ba mawadaci bane a sai sunan dama zuwa yayi aro aka ba shi akwai ran da zai tafi bari ya murka gani in ganiyun ne ya wuto da kudin nasa nasa ne daga yana mutuwa shi kenan kudi na mutane ne saboda ka in dukiya da bai da ita ya koma fakiruka yadda yake a da idan mutum aka ce masa maliku sarki ne Allah shi ne almaliku to ya ara maka ne in kana zo akwai lokacin da ba maliku bane akwai lokacin da ba sarki bane to bari ya mutu ka gani in sarki ne in ya mutu sarki waye ba sarkin kowa bane talaka ne saboda haka sarauta yana mutuwa ma za a ɗauke ka ba wani saboda haka sai dama ba Allah ne ya ɗauko wata sifa ya ajiye a wajen a dinga ɗora wa mutane kafin Allah ya karar da mutane ran da ya karar da su ba mai wannan suna ya sai ka mutu gaba daya abinda Allah ya ce fara ga wa mutane ki bane mulkul yauma yau kuma waye ne sarki babu kowa ba sarki bane lillahi zahiru da har sarki na Allah ne ya koma sarauta ta koma mai ita waye ma wadaci ya yi wannan su amsumul fuqara wa ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shi kadai ne wadaci kowa talaka ne to yau kowa ya mutu ya zama talaka saboda haka Allah ya ya dauki wadatar sa ya mai da kayansa idan an ce wani malami aro aka bashi bari ya mutu in ya mutu ya koyar ba zai koyar da kowa ba saboda ya zama yanzu ba malami ba ne Allah ya ɗauki zubarsa ya mayar wa kansa kayansa saboda ka ba masani sai Allah wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan in akwai wani abu da ka sani ma kaɗan da ya kamata ba abin da ka sani a cikin ilimin Allah to shine na wa inna zananna allan taqula lin الإنس والجن وعلى الله كذبا
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا يترمى يكمو الجنو ظننا من تقمو أذتمو mun ɗauka annahu yadda lamarin yake lan taqula al-insu dan adam ba zai iya yin magana kaziban ya kawo ƙarya wa jinnu ko aljani ya yi ƙarya ya dangana wa aran lahi ubangiji ba eh mu abin mamaki ne muke ganin mutane mutum ya yi ƙarya kuma ya ce Allah ne ya faɗa kamar yadda Yahudawa suke yi ba Yahuda zai zo ya kirkiri magana kasa cewa zai zo ya ce ai Allah ne ya faɗa kuma ƙarya yake to saboda haka muna mamakin mutumin da zai kirkiri ƙaryarsa kuma ya maida ita ga Allah to haka su ma turawa haka suka yi su ma littafin su shi yasa suka caccaza littafin su mutum sai ya ce ya kirkiri ƙaryarsa sai ya ce ai haka yake a cikin littafin mu a aya ne ayar da Allah ya saukar ka zo ka canja ta ka faɗi maganar ka ka ce ayar Allah ƙarya ne kunna na ta ido mun kudurta mun kudurta haza wannan ma'ana ba za a iya yi wa Allah ƙarya ba amma sai muka ga mutane suna yin ƙarya ga Allah muka ga aljanu suna wa Allah ƙarya da Allah na kunna na zunnu mu a zaton mu mun kasance muna zaton Allah hada la ya zubu ala lahi ba za mun ɗauka ba wanda zai iya yi wa Allah ƙarya saboda girman Allah hatta ta bayyana kazibahum sai da muka tabbatar da karerayensu sai da muka gane cewa akwai wanda suke wa Allah ƙaryar kuma mutum wasu kuma su ji ƙaryar kuma yadda su yadda mutumin da bai sani ba in ka zo kashe masa ka ja wani abu naka ka fasa za ka ce Allah ne ya faɗa bai sani ba sai ya dauka da gaske ne ko kuma mutum ya zo ya ja wani karatu sai ce annabi ne ya faɗa kaga yayi wa annabi ƙarya sai sa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar duk wanda ya yi ƙarya da gangan ya shirya madaukin sa a wuta ga dama in ka ga mutum yana shirya ƙarya akwai abin da akwai hadasin sa mana akwai muradin sa a ciki so yake in yayi wannan ƙaryar ta amfane shi amfanin da za ta yi masa na farko mutane su yadda shi din ya sani to dole ne sai an ce maka ka sani ka haƙura mana abin da ka sani ka karanta abin da baka sani ba ka ce baka sani ba la adri rizqul ilmi ban sani ba rabin ilimi ne sai sa sai na abubakar an tambaye shi yake ra'adri ba sani ba an tambaye sai na umar yake bai sani ba an tambaye sai na usman ya ce bai sani ba an tambaye sai na ali ya ce bai sani ba ashe cewa ban sani ba rabin ilimi ne in ka kace baka sani ba gaskiya ne ai ai ba duk ilimi ka sani ba sai a je a nemo wajen wanda ya sani to amma mutum inda ya kuskura hadisin da annabi bai faɗa ba babu hadisi ƙarya ne mutum ya kirkiri hadisi da kansa ya zo ya faɗa ya ce annabi ne ya faɗa to ya shirya ga motsa da Allah to shi ne Allah ya na alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu mutum zai iya sake matar yayansa idan ba ta yi wa mahaifiyarsu biyayya kai ko mahaifiyar ba ta yi zan da ba mahaifiyar tasu mahaifiyar tasu ba ita yake ba ita take wa rashin kunya ba to ita ma ba ta saka saka masa matan sa ba balle kanin kanin sa mahaifi ko mahaifiya ba su da iko su je sun saki matar ɗansu ko ba su da iko su ce wa ɗan dole sai ka saki wani ko sun faɗa in ya saka sakin bai yi ba da raƙul mufarai babu shi wanda aka ɗaya da zaka ce saki matarka ya ji nauyin su ka saka ko ka sake da kawai zai ne maka ya ce za ka ce da sakin bai yi ba. Babu sakin wanda aka ɗaya da sa. Aure in aka yi shi tsakanin miji da mata ne. Ran da miji ya ce ya sake ka ta saku. Amma duk duniyar nan ba wanda zai saka masa matarsa. Sai alƙali. Shi kuma alƙali baya sakin mata haka. Shi kuma idan aka yi idan misali mutumin ya ki siyar da ita sai ta kai tsara ta ce ba a siyar da ita sai ce ka haƙin ka nemi sa ba ka siyar da ita sai bai ba da dalili ba alƙali ce in ba za ka iya siyarwa ba za mu sake ta in ya sake ba sake yayi ko baya tufatar da ita ko ya kasa saba mata inda za ka zauna duk alƙali zai iya sakin ta amma shi in ba irin wannan ba shi ma ba zai saki mata ko kuma mutum ya yi tafiya aka neme shi aka rasa aka jira aka jira aka jira ta dauki magana ta kai kotu ni ban da abinci bai bani da abinci ba ya ya tafi ban san inda yake ba an neme shi ko ta ina duk inda ake samun la- inda ya kamata a neme shi babu babu shi alkali ya ba ta lokaci lokaci ya shika mutumin bai dawo ba ji labarin sa ba sai ce na sake shi shi je ke iddan ta je ta yi idda har ta yi aure in ta yi aure ran da wancan miji ya dawo to shi kenan yanzu ta yi maza biyu kenan da in wanda ya dawo sai a tambaye da wa kike so za ki koma a mijinki na farko in ta ce za ta koma mijinta na farko sai wannan iya sake ta ta je ta yi idda wancan ɗin a za ta aura masa aure in kuma ta ce wannan na biyun take so shi kenan kai ka ka sarayar da haƙƙinka har shari'a ta saka ta sake ta shi kenan ka huta ka je ka nemi wata amma wa ko ƙani ko iyaye ba wanda zai saka wa wani mata
na ya tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya ce mutum zai iya yin tidda kai da garin masara a bari kuwa na masar ma ce dai kamar da garin da
na in yi gari ya taimaka in in ka ba shi masarar shi ma dole sa sai ya je ya nika ta sanne ya ci to sai ka rage masa aiki sai ka je ka nika ta ta zama gari to wannan mudun sai ka cire mudun garin sai ka bashi ba ka taimake shi ba daga lokacin ai da sai ya je ya gyara kunyarsa kawai sai saurawa a wannan ya yi kyau ya kyauta da kafara da kuma fidda kai duka in kai gari ka taimaki mutum Mm, yana da kyau na a ƙarshe akwai wanda ya yi ko tambaya cewa ya ce shin aljanu su ma suna yin azumi kamar mutane sosai ma ai shari'ar mu da yake na eh duk abin da aka ɗora wa mu- mutane shi aka ɗora wa aljanu na eh yadda mu- yadda mu- muke muke sallah haka aljanu suke sallah yadda muke azumi haka aljanu suke azumi yadda muke fidda zakka haka aljanu suke fidda zakka yadda muke zuwa aikin haji haka aljanu suke zuwa aikin haji yadda muke auratayya wannan ya auri wannan wannan ya auri wannan haka kuma aljanu suke auratayya yadda muke saye da sayarwa haka aljanu ma suke da shi duk abin da yake halal a gare mu mutane shine yake halal a aljanu ai annabi mu ɗaya ne annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma addini mu ɗaya ne musulunci ne kuma littafin mu ɗaya ne Qur'ani ne saboda haka duk abin da yake kan mu kan mutane shine yake kan aljanu
na a ƙarshe kafin mu karanta takardun bukatun azoyi na mutane da suka aiko akwai sanarwa da aka aiko cewa alhaji sa'adu ali mai silifas ya aiko da zakka kamar yadda ya saba aikowa duk shekara bana ya aiko da dubu ɗari da hamsin na'am a ga bawa da bawa mutane zakka da ma san muka sauran da ba a bawa na'am
abin da ya bawa ba kowa wanda Allah ya bawa na'am idan zakka da ma Allah ne ya ce a bayar sai wanda duk wanda Allah ya bawa shi ne da ma Allah ya bawa na'am Eh, shi kuma zakka ta yi na'am na'am a ƙarshe akwai masu buƙatar azuyoyi kamar haka ko da ya yi koyar da ya shehu yana so a taya shi ko a baki barar addu'a saboda ɗansa yana jeje dan kalaye Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi albarka manzo Allah amin amin amin ko kuma wanda ya yi ko yana cewa ya shehu ina barar addu'a Allah ya bani mata ta gari Allah ya bayar Amin. Amin.
kowa ma Allah ya ba shi mai tagayi amin albarka manzo Allah Amin. Akwai kuma wanda ya aiko ya ce yana so a taimaka masa da addu'a ana bin sa bashi mai yawa Allah ya bashi ikon biya.
Allah ya bada iko duk wanda ake bin bashi Allah ya biya Allah ya bashi dama yadda zai samu ya rabu da bashi ya biya Amin.
shi ma ya huta Amin.
Eh, kowa Allah ya raba mu da bashi Amin.
Allah ya raba mu da kunci Amin.
Allah ya raba mu da matsala Amin.
Allah ya raba mu da dukkan fitina Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya shirye mu Amin.
Allah ya shirye mana Amin.
Allah ya shirye ya- ya- ya- ya- Allah ya kiyaye ma imanin mu Amin.
ya kiyaye mana mutuncin mu Amin.
ya kiyaye mana addinin mu Amin.
Allah ya sa mu cikin wanda yake yin karatun wannan wata Amin.
Allah ya yi wa kasar mu albarka Amin.
Allah ya kasashen musulmi gaba daya albarka Amin.
Allah ya dawo wa kasar nan da kwanciyar hankali Amin.
da zaman lafiya Amin.
da arziki Amin.
da imani Amin.
da duk abin da ake bukata Amin.
Allah ya kiyaye kasar da dukkan sharri Amin.
Allah ya kiyaye kasar da duk abin da ba a so Amin.
barka manzon Allah sallallahu alaihi Amin.
wasallam Amin.
ربنا آتنا في الدنيا
آمين آمين آمين